بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da tara ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da tara ga watan agus shekara ta 2011 wannan shine kasar na 49 daga cikin jeren giya karatuttukan littafin fiqh sira wallafa profesa zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi kamar yadda muke tananatawa wannan littafi ne da ke tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mai ƙara tabbatar maka da cewa a matsayinka na musulmi ba ka da abin koyi fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka duk wata gaba da ya maka tarihi sai ya nuna yadda za ka bi ka kwaikwaye shi ka gyara rayuwarka ka haskaku da hasken da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wannan duniya. ka samu rahama da wannan rahama da Allah maɗaukakin sarki ya kawo al'umma idan ba manta ba malam yana tattauna mana dangane da matsala ta masu izgilanci da addinin musulunci da annabawa da masu da'awa da littafin Allah to malam yana tattauna mana wasu matsaloli ne da kai mai wa'azi wani irin matsayi ya kamata ka ɗauka ko mataki dangane da masu yin izgilanci. malam ya ba da shawarwari da dama waɗanda daga cikin waɗannan shawarwarin ya ce ya kamata ka gane cewa haƙiƙanin izgilanci ɗinnan ga masu da'awa to ba a kanka aka fara ba duk annabawan allah an yi musu kaga wannan zai haƙurtar da kai ya kwantar maka da hankali a don haka matsala ta biyu da malam ya nanata magana a kanta ita ce yawaita haƙurtarwa da Allah ya yi wa annabawa da masu da'awa a cikin alkur'ani cewa su yi haƙuri dangane da abin da ya shafi masu izgilanci na uku malam ya ce karka sake a matsayinka na mai da'awa ko mai wa'azi kana sakaci dangane da abin da kake wa'azantar da mutane ka ringa ƙoƙarin aikatawa da gwargwadon iyawarka da ikonka kuma ka ringa addu'a kana roƙon Allah Allah ya taya maka sannan kuma ka rinka yawaita tasbihi da zikiri wannan shine zai baka kyakkyawar kariya daga duk sharrin da masu izgilanci suke yanzu malam ya ce rabi'an shawara ta hudu wadda zai tattauna ya haskaka maka a matsayinka na mai da'awa ko mai wa'azi dangane da masu izgilanci bayanu annal mustahzi'a adraka annahu muflis bayani ne dangane da cewa shi ne izgilanci shi da kanshi ya gano cewa shi fallasashe ne shi matsiyaci ne shi ba kowa ba ne wa annahu aqallu darajatan minka kuma shi ya gano cewa ƙasa da darajarka yake bai kai matsayinka ba fahzarin nuzula ila mustawahu don haka ka yi taka tsantsan karka sauka zuwa ga nashi matsayi wato shi lalatacce ne duk mutumin da zai karke ga shegantaka ga ba'a to wannan mutumi lalatacce ne kai kuma me kake karantawa littafin Allah kake karantawa to tun da shi ya riga ya watse to sai malam yake ce maka kai ne wa'azi ka yi taka tsantsan kar ka biyo mishi sai ku watse tare ko kun fahimta domin ba dan ya gano cewa shi fallasashe bane ba yadda za a yi ana karanta mai littafin Allah shi kuma yana shegantaka yana izgilanci yana habaici yana bakar magana wannan shi ya nuna irin matsayin shi kai kuma da gwargwadon irin abin da kake karanta shi ya bayyana naka matsayin sai malam yace kai a hankali ya kai mai wa'azi kar ka sake ka biye mishi sai kuwa ya gari ku zama daya ya qulu ta'ala Allah madaukakin sarki cewa yayi fasda bima tu'mar ka ci gaba ka tinkari abin da aka umarce ka wa a'rid anil mushrikina ka kai da kai game da mushrikai ka zan kamar baka san abin da suke ba a wani wuri Allah ya ce wa ya fasbir ka yi haƙuri inna wa'adallahi haq alƙawarin Allah gaskiya ne wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun kar ka sake waɗanda ba su da yaƙini su firgita ka ko su tsorata ka ko su razana ka ko kun fahimta jama'a kar ka sake su tsorata ka da izgilancinsu kar ka sake su razana ka ka ci gaba ma'ana lokacin da ka razana shi ne zai sa ka daina wa'azin lokacin da ka razana shi zai sa ka fahimci cewa ai in baka biye musu ba to yanzu sun yi nasara a kanka kenan a zo a taru su faɗi bakan magana a kyalkyala dariya a yi maka dariya a yi maka dariya to sai ka ga ka razana ko ka karya to Allah ya ce ka yi haƙuri kar ka sake ainihin su firgita ka saboda ba su da yaƙini ba su da tabbas akan su kansu abin da suke yi khamisan na biyar isha'ar mustahzi'i bihi bi annahu laysa wahdahu fil al-mustahzi'i bihi bi annahu bihi bi annahu laysa wahdahu fil maidan isha'ar mustahzi'i haka zaka karanta wannan wuri zayun din kai mata fataha isha'ar mustahzi'i bihi wanda ake wa izgilanci shine almustahza wato ismi ne na maf'uli almustahza bihi shi wannan da ake wa izgilancin ya ji cewa bi annahu laisa wahdahu fil maidan ba shi kadai bane a wannan fagen da ake wa izgilanci in dai har littafin Allah ka karanta aka yi maka izgilanci to ka san cewa wannan izgilancin da aka yi maka an yi maka din gaskiya ne amma kuma har da Allah aka yi wa har da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama har da alqur'ani to shine malai yake ce maka ish'arul mustahza'i bihi bi annahu laysa wahdahu fil maidan wanda ake wa izgilanci ya rinka jin cewa ba shi kadai bane fa a wannan fage wa annal istihza'a kuma cewa shi izgilanci da gatse da habaici la yattajihu ilaihi wahdahu ba gare shi ba ne kaɗai ake fuskantarwa ba zuwa gare shi kaɗai yake tahowa ba ya ƙulu subhanahu wa ta'ala Allah da ke da tsarki da ɗaukaka cewa ike wala in sa'altahum da za ka tambaye su la ya na da ka ji sun ce inna ma kunna na hudu wa nal'abu hira ce kawai muke yi muna wasa ne da dariya muna ɗan kutsa magana nan mu shiga nan mu fita nan wato munafikai ne Allah madaukakin sarki ya kama su suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgilanci zaka ji irin munanan kalmomin da suke faɗi game da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da aka zo aka ce musu ga abin fa da kuke faɗe gashi gashi sai suka ce a'a ai labari ne muke mu dan shiga wannan abu mu tattauna mu fita mu shiga wannan shine na hudu din mu dan kutsa kai nan ni labari game da nan ni labari game da nan kuma ma ba wani abu bane ba fa wasa muke yi kawai raha ne kawai muke yi ko kun fahimta da ma shine wala in sa'altahum la yaqulunna da a ce zaka tambaye su tabbas da ba su ce maka inna ma kunna nakhudu wa nal'abu ai muna dan kukkutsawa ne mu shiga nan mu tattauna muna wasa ne ma kuma ba maganganun da muke faɗi ba da gaske bane raha ce muke yi kawai junan mu muke wa ma ba'a kun sai Allah ya ce ka ce da su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu nan Allah da ayoyin shi da manzan shi kuke wa izgilanci kaga anan asalin abin da ya faru annabi ne ya kafa musu doka cewa kada wanda ya sake zuwa ya bashi labarin game da abin da ake cewa saboda ka ji ana gulma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka zo kana faɗa mishi an zage ka an ce kaza an ce kaza me yasa kai ba kai maganin shi a can ba ma'ana shi wanda ke faɗan ya koma gefe can yana faɗi ya ji tsoro kai ne baka jin kunya baka jin tsoro zaka zo kana faɗi kana maimaitawa to shine sai Allah yake cewa da a ce zaka tambaye su menene suke cewa ba za su faɗi gaskiyar abin da suke faɗi ba an kama su ne suna zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga ƙarya wai annabi ya cika ƙarya ga shi nan ya cika tumbin shi ba abin ga kasala ga tsoro baya iya kataɓus za ku ji kalmomin to sai ibnu abba ibnu mas'udin sai ya ji wannan gulma sai ya ce kai wallahi sai na gaya wa annabi wannan magana da ya zo sai ya ce ya manzon Allah duk da dai kai mana dokar mu daina kawo maka magana amma na ji magana da yau ba zan iya jurewa ba me aka ce sai ce ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza nan da nan sai ga aya ta sauka sai aka kira su ana ce musu a yanzu nan kaza da kaza kaza kaza kuke cewa sai suka ce a'a kai dan tattaunawar mu ne muke kuma kuma ma ba'a muke wa junan mu fa wannan abin da suka faɗi Allah ya san ƙarya suke yi sai Allah ya fito da magana ƙarara amma fa asalin maganar annabi suka yi wa da kuma muminai amma kun ga sai Allah ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una Allah da manzon shi da ayoyin shi kuke wa izgilanci yanzu ka gan ane maka sai ka fahimci ba kai kadai akewa ba har da Allah Allah ya shigo amma fa a wurin yin ba su hada da shi ba ba su hada da ayoyin Allah ba amma saboda kai ne wakilin Allah da ke wa Allah wa'azi kake wa jama'a wa'azin da Allah ya aiko kai ne kake ɗiban ayoyin Allah kake to in aka taba ka an tabo Allah in aka taba ka an tabo ayoyin Allah in aka taba ka an tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah yake ka ce da su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu nan Allah da ayoyin shi da manzon shi kuke wa izgilanci la ta'taziru kar ku kawo hanzari kar ku kawo wani uzuri kar ku faɗi komai kad kafartum ba'da imanikum kun zama kafirai bayan da ku mu'minai ne wannan shine hali mafi muni da bawa zai samu kanshi a ciki shine Allah ya karbi imaninka har ya yarda kai mumini ne amma ran da labarin zai zo maka shine ranar da kuma ya tabbatar da ka kafirta daga imani ko kun fahimta yanzu daga wannan ranar da wannan aya ta sauka mutanen nan za su shaida yanzu nan da Allah ya karbi imaninmu tun da gashi ya ce ba'a da imaniku amma kuma gashi ya shaida cewa sai dai kuma yau mutanen nan sun kafurta ina son ku fahimci abin da ke cikin ayar nan shine Allah da kanshi ya yarda da mutanen nan mumine ne amma waɗannan kalmomin da suka faɗi daga yau to sun kafirta ko kun fahimta to da wannan ne shehu usmanu dan fodiyo Allah ya gafarta mishi yake cewa dukkanin mutumin da ya izgilanci da addinin musulunci ko da wani abu na musulunci to ya kafirta kaga mutum ya ɗaura rawani kai mai izgilanci yana da ɗagaggen wando kai mai izgilanci yana da gemu kai mai izgilanci ka gan shi ya damu da zuwa sallah ka nemi shi izgilanci mace ce ka ganta da hijabi kai mata izgilanci duk waɗannan abubuwan haka rinka lissafa su a littafin nurul albab yana cewa kafirci ne ko ka ga mutum ya musulunta sai ka nemi shi izgilanci ko ka ga a mutumin da an haife shi a musulunci yana kula da ibada sai ka ce kai da Allah kamar wani sabon musulunta da wannan munasabar ce kullum na zo kan abin da ya shafi irin waɗannan akwai ɗalibai wasu ɗalibanmu ne wasu abokanmu ne ga sunan suna karatu musamman a madina wasu nakan ji wata kalma makamanciya haka nakan nuna musu wannan kalmar fa ba raha ba ce idan ka samu sabon ɗalibi ya samu jami'ar islamiyya da ke madina to sai ka ga yana murna yana farin ciki ga mota nan mota awa a lacin annabi kyauta za ka kyauta za ta dawo da sallar tahajjud zaka je tarawihi zaka je zaka je sallar isha ne zaka je la'asar ne azhar zaka je mota kawai za ta zo ta tsaya ka gama abin da kake a tsanaki dan ka ga wata ta tashi karka damu motoci ne sun fi ɗari idan direban ya yaga ya yaga ya yaga kai kadai ne a ciki gashi lokacin sallah ya zai je kai ka kuma ya dawo ya sake jiran wasu to sai ka ga sababbin ɗalibai waɗanda suka tafi sai ka ga shi ya je ya yi azahar can ya dawo la'asar can ya dawo magariba can ya dawo isha can ya dawo duka salloli can sai ka ga yana tafiya yana yi sai ka ji suna ce mishi sabon salafi ne sabon salafi in ya zo sallah ya tsami ya abin nan sai ka ga ana wannan sabon salafi ne wannan kalmar ko kalmar izgilanci ce ma'ana bari dai ka saba haba an kasa ba za ka manta da duk waɗannan abubuwan don haka kuwa a ki sai ka ga mutum bayan ya samu jami'ar islamiyya ya saba ko sai ka ga in ka ga yadda zai zo tsaya sallah zai ga ya tsaya a ko kun fahimta ma'ana su yanzu zai ga sun saba sallah ma ta zama kawarsu so ba ma sai sun nasu a cikin da ba sai ka duba yadda na tsaye da kafafuwan nan nawa haka wannan gabas na kallon kudu maso arewa wannan kudu maso kudu gabas maso kudu wannan gabas maso abu a halin hadisi sahihi a cikin sahihul bukhari abin da ya bayyana shine kafafuwan kama za su fuskanci alƙibla kamar yadda fuskar ka ta fuskanci alƙibla ai ba haka kake garkacewa a sallah ba ko ai jikinka ba haka kake da shi ba da jikinka da fuskarka da yatsunka a sujuda da yatsun kafarka da yatsun hannunka duk komai ake neman ya fuskanta haka hadisi ya zo sahihi hadisin sahabi abu umayr bin sa'i yana cikin bukhari yana cikin abu dauda yana cikin musnadul imam ahmad baka da dalilin da kawai dan ka je kaga yan kasar saudi arabia in sun tayi suna watsar da kafafuwansu haka kamar zakaran agil kaga mutum ya watsar da kafa shi haka dago dago haka wannan ta yi gabas maso kudu wannan gabas maso arewa ko kuma kawai kaga ta daga hannu kawai ya yi haka shi kenan saboda wai wani sun sun riga sun saba da wannan sallah ta riga ma ta zama kawas to baka da dalilin da kawai dan ka je ka same shi yana da sakaci dan shi professor ne a hadisi dan shi professor ne a kaza dan shi professor ne a kaza baka da dalilin da zaka yi koyi da shi zaka yi koyi da abin da yake daidai to wallahi za ka ga sababbin ɗalibai sai ga in yaje Allahu akbar sai haka sai ga mai mishi dariya ta sai sabon sarki a gaba na an yi wannan fiye da shekara sha biyar na san suna yin haka ba daidai ba ne kuskure ne duk abin da ya shafi addinin musulunci kai ya zama abokin wasanka ba a wasa da addinin musulunci saboda is the final revolution shi ne saƙo na ƙarshe na Allah kuma maganar Allah ce ba malamai suka ce hatta littattafan waɗannan annabawa da a yanzu babu su wasu littattafan sun gurɓace karka ingilanci misali a ce wannan bible ne ko karka ɗaga shi ka buga da ƙasa ko ka jefar ka ce littafin banza a'a maganar Allah duk sharrin ɗan adam bai isa lalata ta duka ba ka gan shi yana nan a bible din nan eh to ba a rasa maganganun Allah a ciki ko yan kaɗan ne ba su isa su bata duka ba don haka ibn taymiya yace in ka ɗaga shi kace duk abin da ke nan ƙarya ne sai ce ka kafirta haka kuma in kace duk abin da ke nan gaskiya ne ka yi shirme a'a saboda yan adam sun yi munanan ayyuka a cikin bible both new and old testaments to amma duk yadda suka yi suka kai suka komo suka kai suka komo sai ka samu akwai magana Allah a ciki inna Allah khalaqa adama ala suratihi ba hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari ba yana nan a genesis 2 ko 3 yayi daidai da wata aya kuma a cikin bible shine karatun da zamu tashi cikin aqidatul abin nan al-hamawiyya da muke sharhi akan wannan mas'ala za mu karanta so za ka karanta abubuwa da za ka gani to ba a izgilanci hatta ga wannan ba za ka dubi iziya ko risala ka ce tunda ba ƙur'ani ba ce ko hadisi bari ka jefar da ita ita ɗin ne ko kun fahimta jama'a saboda haka ba a izgilanci da addinin musulunci don haka ɗaliban ilimi da suke yin ire-iren waɗannan abubuwa wallahi tallahi kuskure ne musamman kuma wani abin mamaki wanda na fara jin wannan magana a wurin shi a lokacin yana dab da zai kammala masters ɗin shi ne mafa wani yaro ya to haka kaza kaza kaza sai ce sabon salafi kenan na ce ya sabon salafi sabon salafi kenan ya ce ba sabon salafi ba irin wannan sallah ya kame haka na ce amma kuma wannan ita ce sunna kai ba haka kake yi ba kai da muka tashi sallan kuma kai shi kenan don haka sai ka ga sai kai ta karantar da mutanen ma'ana mutum ya tafi aikin hajji wani lokacin ya je sai ga ya ruguzo sai ce ya je ya ga yadda suke hada sahu gashi gashi gashi in ka hada sahu ka matsa sai matsa ka sa sai matsa ka sai matsa sai ka rabu da shi malaman mu ne suka zo garin nan wata rana da doktor Suhaimi da Zarban da Ali Nasir al-Faqihi dukkan su professors ne waɗannan guda uku a fagen aƙida ɗaya ma limamin masallacin kuba ne suka zo nan cikin garin zaria yau kusan shekara goma sha biyar nan da nake magana suka abin nan wa'azi a masallacin abin nan nan kofar gidan alhaji sani mai kaji da aka tashi sallah a lokacin ana gwagwarmaya muna karantar da littafin sifatin sala ga yadda annabi ya sallah kaza kaza haka ce a to an ga waɗannan malaman ma daga madina su ba haka suke yi ba sai na ce amma shi annabin da ya zauna a madina shi dai haka yake yi tun daga hadisi wato ɗan najeriya wani lokacin ba zai gane kimar kanshi ba sai ya je aikin hajji kuma ɗan najeriya ba zai gane malaman najeriya suna ƙoƙari ba sai ya tafi aikin hajji za ka je ka ga wasu alhazan wani alhajin balarabe ne gaba ɗaya ba masu wa'azi cikinsu ka duba dai mutum irin samir a cikin mutanen ƙasar masar amma yana zaune cikinsu a cikin muhayyam a cikin tanti na aikin hajji amma bai isa musu wa'azi ba ya fara ba su ce ba Allah ka dame mu mu nan duk musulmi ne ba za ka yi wa'azi sai muka zo muna hira muna tattaunawa muna tattaunawa sai tashi ce ka dame mu da Allah ku ta magana addini ku ta magana addini wannan ba musulmi bane mu kuna bacci ka hana musu kuni profesa ne na hadisi kai fata kake ka gan shi ma gashi kuma yana kwana yana wuni cikin wasu ma ba su damu da shi ba saboda haka idan dan najeriya ustazu mai addini da ɗan Najeriya ɗan boko da ɗan Najeriya ɗan siyasa da ɗan Najeriya ɗan kasuwa in zai zauna ƙasar shi ta gyaru ya zauna ƙasar shi ta gyaru amma in kana tunanin wai ka tafi Saudiya ka zauna ko kana tunanin ka tafi Malaysia ka zauna ko kana tunanin ka tafi Ingila ka zauna wallahi sai ka je za ka rena kanka ba inda muke da yanci duk duniya irin nan kuna jin yanzu a Saudi Arabia za mu zo mu yi wannan haka nan yanzu kawai mu gina wuri ba ruwanmu da kowa mu zo mu tare ba abin da ya shafe mu da kowa yau ma mun ni ban ma san dagaci ba ban san hakimi ba nana ban san su ba ban taba ganin su ba ina ruwana da su ka sai filin ka kawai an gina maka kawai ka shiga ka tare Allah kuwa eh a can na gashi din kawai mun sa lasifi kan mu nan yanzu in talatin za mu zuba kawai mu zuba abin mu faɗi karatun mu mu tashi mu tafiyan mu to shi yasa in kuka sake kuka lalata kasar ku ko duk duniya ba inda za ku je ku zauna ta muku daɗi duk inda ɗan Najeriya ya je sai ka ga yau an ce an kama shi an jefa kurkuku gobe yana wurin yan sanda me yasa saboda ya saba sakewa a nan ka sai mashin ka ɗaura abin ka lamba kawai ka kama hanya ka tafi a saudiya da kulki za a bi ka ana kwaɗar kan ka faɗi a ɗauka a jefa a mota a ɗau mashin ɗin a jefa amma hana mashin an hana ma hawan mashin gaba da nan kuma mashin ya fi yawa ma fiye da mota saboda haka hakikanin al'amari idan ka je kawo karatunka a saudi arabia ka samu karatunka amma ka san cewa kai kuma yanzu za ka tone a matsayin mai da'awa in haɗu da wani babban malami mutumin ƙasar afghanistan a cikin wani famasi ya je ya yi musu larabci sai suka yi mishi dariya dattijo ne malamin hadisi sai ya dube ni yace dan uwa kana jin larabci na ce mishi to gwargwado da yace a masha Allah yace ka yi musu magana sun kalkale da dariya yace to irin wannan larabci da suke yace ni ban iya ba yace ni ban yi karatu a hannun laraba ba yace malaman mu suna karantar da mu larabci ne irin na Qur'ani da hadisi yace muna karanta Bukhari muna karanta Abu Dawud muna larabci ne irin wanda annabi yayi ya ce to wannan larabci da suke ban jin me suke cewa ban iya ba na zo na yi larabci mai kyau ina son magani kuma ya yi mini dariya to kai lokacin da zaka tafi can kana ga kana da kishin kaza kana da kishin kaza sai ga 'ya'yan laraba da samarin su ne maka dariya akid akwai ustazai kai ma masu imani da tsoron Allah irinka amma fa sai ka shiga cikin su su din zaka gane irin value din da ke cikin su a lokacin zaka gane darajarka ka a zo ana karatu haka kaga samari kaga yan anguwa kaga sun taru kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya kyauta saboda haka jama'a ba kyau izgilanci kar kai izgilanci da addinin Allah Allah yake cewa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo wani hanzari kun zama kafirai bayan da kun yi imani ma anna allazi warada fi kutubit tafasir malam ya ce tare da facewa maganar da ta zo a cikin littattafan tafsiri wasiyar da littattafan tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam anna sababa nuzulil aya huwa qawlu ba'd huwa qawlu ba'd al munafiqina maganar wasu munafikai ne ga abin da maganar suke cewa ma ra'ayna argaba butunan ba mu taɓa ganin mutanen da suke da ciki mai kwaɗayin tsiya wala akzaba alsina ba mu taɓa ganin mutanen da ke da baƙar ƙarya akan harshen su ba wala ajibana ba mu taɓa ganin matsorata ba inda liƙa in aka haɗu da maƙiya min haula fiye da waɗannan mutanen suna nufin annabi da sahabbai kwaɗayin tsiya ga tsoron tsiya ga ƙaryar tsiya wannan munafukai ne suke gaya annabi da shi da sahabbai kun fahimta jama'a wa ma'a zalika tare da haka ya al-qur'anul karim al-qur'ani mai girma sai ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu nan Allah da ayoyin shi da manzon shi kuke wa izgilanci amma fa abinda malai yake kokarin ka fahimta shi asalin izgilancin wa suka yi wa annabi da sahabbai suka wa amma kaji sai Allah ya ce hadda Allah ma suke wa hadda ayoyin Allah ma suke wa wa zalika abin da yasa li anna istihza'a bil amri istihza'un bihi yi wa abu izgilanci ko kun fahimta to yi wa shi abin izgilancin ne wato li anna istihza'a bil amri yi wa al'amari izgilanci to istihza'i ne bil amiri da kuma mai umarnin mutum ne yana umarni da a karanta ayoyin Allah a karanta hadisan manzon Allah sai kai mishi izgilanci ko to kayi wa Allah izgilanci kayi wa ayoyin Allah kayi wa manzon Allah kayi wa hadisan in ka ce a'a ni wallahi ba da Allah nake ba ni ba da hadisai nake ba ni da shi ne wa'azin nake za ce yau ba ka ganin me yasa in aka zagi ɗa sai ka ga uban hankalin shi ya tashi misali yanzu kana da ɗanka sai a dube sai a ce shege ne ɗan zina ne sai ka ce a dan me zaka wulakanta ni dan me zaka zage ni sai a ce a ni da ba da kai nake ba da ɗanka nake ko kun fahimta jama'a kana karanta ayoyin Allah an zagi kai da kake karatun shin an zage ka ne kai ko saboda karatun ayoyin Allah kamar wancan ɗa da aka zage shi idan da ba uba idan da ba uba ne ya samar da shi ba ta wace hanya za a zagi uban a ce ainihin yayi kaza yayi kaza ya samar da shi ta hanya kaza ashe zagin da aka yi wa ɗan ya koma zuwa ga ɗan uban saboda haka za yin izgilanci da al'amari to izgilanci ne da shi ne umarni da al'amarin walistihza'u bil mu'min bi sababi imanihi istihza'un biman amarahu bil iman dan haka izgilanci wa mumini saboda imanin shi to izgilanci ne da wanda ya umarce shi da imani Allah ne ya umarce mu da imani yace qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah muka ce mun yi imani da Allah sai ka tuntsire da dariya Allah ne umarni mu da tasbihi sai muka yi tasbihi sai kai mana dariya Allah ne ya ce mu annabi salati sai muka sai kai mana dariya Allah ne ya ce mu daura rawani sai kai mana dariya Allah ne ya ce mu ajige mu Allah ne ya ce tufafin mai zama dangalallu sai kai mana dariya kuma sai ka ce a kai ba da Allah kake ba da mu kake to shin mu din kayi mana dariya ne saboda asalin mu din ne ko ko saboda wannan abin saboda wannan abin ka ji dalilin da ya zama sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki cewa da shi kake kuma da shi kake din to kaga kai kuma da ake wa izgilancin abin da wannan karatun yake ƙara nuna maka fa shine ne kai faɗan dangi ne in aka yi maka to Allah ma ya shigo ciki in aka yi maka manzon Allah ya shigo ciki in aka yi maka littafin Allah ya shigo ciki duk waɗannan kana daga cikin tawagarsu ai wa hasuna ula'ika rafiqa madalla da abokan tawaga a ce da an taba ka to an taba Allah ke wani kasaitaccen dan siyasa da ya rasu a ƙasar nan wata rana muna tafiya kan hanya za a tafi aikin hajji mota ta lalace mana na kaza tsakanin makka da madina sai aka dan zauna ana shakatawa a wani wuri haka sai ya dubi yariman bakura a lokacin tun yana gwamna sai ce mishi o ya ce kaga yaran nan yaran nan ka iya yaudara ya ce mun daɗe muna yaudaran mutane ya ce kai da ka taso sai zama Allah kake yaudara wato duk ka shallake mu lokaci guda ya ce yanzu nan kai ka samu kariya yanzu da na yi magana a kanka sai ya ce da Allah nake sai wani malami ya ce kwarai da gaske ce yanzu ma munan mun ɗauka kai makiyin Allah ne haka ne ko da wasa mutum yake sallah ka wuce ka zage shi me za a ce ka zagi musulmi ka zagi sallah to mutum ya kafa shari'a ka zage shi sai a ce da shari'ar musulunci kake kuma haka ne domin da da yake a kanta baka zage shi ba da ka ji ya ci ƙuri'a baka zage shi ba sai da ya ce ya kafa shari'a sannan ka zage shi don haka da Allah kake haka al'amarin yake shi yasa duk sanda za ka yi izgilanci ka san cewa to ba fa shi wanda za ka yi wan ba malam ya ce walidhalika fal mustahza'u bihi laysa wahidan dan haka wanda ake wa izgilanci ba shi kadai bane bal ma'ahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala sai dai yana tare da ubangijin shi ko ubangijin shi na tare da shi mai tsarki da ɗaukaka kama kala ta'ala kama yadda Allah yake allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina waɗanda suke zindan waɗanda suke yin ibada daga cikin muminai almutawwi'ina sune waɗanda suke ibada waɗanda suke kula da nafilfili shi yasa kamar yadda mu anan sai mu dubi matashi mai kula da addini sai mu ce mishi ustaz in ka tafi makka ko madina kuma sai ka ji an ce mishi mutawwa mutawwa haka suke cewa shine ustazu kenan kana hira da mutum sai ce ni ma ina da da mutawwa irin ka ina da gemu shi ma wandan shi kakke ne irin naka wani dattijo ne ba haɗe mun haɗu mun dade muna hira ina ma san dan Najeriya bane na ɗauka dan Sudan ne sai ce mishi amma kai mutumin sudan ne a ina kake sai ya cewa ni sai kuma ya juyo da hausa ni ban dauka yana jin hausa ba sai ya juyo ya ce ni eh ba kano ne dan uwanka ya ce baka gani na da uku uku ya ce ni ma ina nan da mutawwi'in irin ka a gidana amma shi sai yana ta ban karata ba muna shi yana ta ban karata yana nan da mutawwi'in irin ka har yake cewa wato sai ba ni dariya sai ce ba ka san shi ba ina nan a masallacin amira kaza kaza kaza inda malar rajab yake je yana ne shi ma da yankakken wando irin shi ya dauka wata kungiya ce ma ustazan suke da ita da suke dinka wando tsawo daya riga tsawo daya ta aka ji suna yau shi ma yana yawo da littafi duk inda zai je Allahu musta'an Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa waɗannan da suke zimbe suke tsegumi dangane da almutawwi'ina waɗanda suke kula da da'ar Allah min almu'minina daga cikin muminai fi sadaqat idan sun zo sun yi sadaka sai ga mumini ya zo yayi sadaka sai kaga an nemi shi ba'a asalin wannan ya faru ne kamar yadda hadisin Ka'ab ya bayyana wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi ya ce a kawo sadaka a kawo sadaka wasu baki ne aka yi ko wata larura ce ta faru wasu baki ne dai ga yadda wata riwayar ta bayyana wato suna cikin talauci suka zo da rigunan fata a jikinsu in an gansu ma duk an ga yunwa da wahala jikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya fito ya shiga ya fito sai sahabbai suka fahimci hankalin shi a tashe ba shi da abun basu sai ce a tara sadaka shikenan sai wani ya zo da tari guda na dabino ya zazzage sai munafukai suka kau da kai sai suka yi murmushi sai suka yi lamzu suka yi yafuce da Allah dubi dubi wannan riya ne fa ba dan Allah ba wai yayi ne da yawa dan a ce shi mutumin arziki ne can ana haka sai wani ya zo da tafi guda sai suka dubi da Allah duban shi me Allah bai da wannan tafi guda me Allah bai da kai inna lillahi wa inna ilaihi wannan yayi da yawa an ce ba dan Allah ba wannan ya kadan an ce me Allah ne da wannan to shine yake cewa waɗanda suke zundan muminai waɗanda suke sadaka wallazina la yajiduna illa juhudahum waɗanda su waɗannan muminai ba su iya samun wani abu da ya fi wannan ba sai wannan ɗan ƙoƙari nasu abinda suka kawo waɗannan shine ƙoƙarinsu fa yafkharuna minhum amma sai ka ga waɗancan munafukai su ne musu izgilanci sakhirallahu minhu su ma Allah yana tunkuɗa musu izgilancinsu ina fata an gane wannan shi ake kira jinas a cikin balaga ma'ana su sun yi izgilanci to karka ce Allah ya yi izgilanci su sun yi makaru wa makaru wa makarallahu to karka ce Allah ya makirci sai ka ce su sun yi makirci Allah ya tunkuɗa musu makircinsu ya koma kansu to su sun yi izgilanci sai Allah ya tunkuɗa musu izgilancinsu ya mai da shi a kansu walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi waɗannan mutane Allah ya kiyaye walahi malam yace ka lura kaifa anna listihza'a kana sababan fi mazidi rabbil mustahza'a bihi bi rabbih malam yace ka lura da kyau ka ga yadda izgilancin da aka yi wa wannan da aka yi wa izgilancin shi ne ya zama sababin da shi wanda aka yi wa izgilancin ya ƙara kulluwa da ubangijin shi kai da ake wa izgilancin a da in baka san matsayinka a wurin Allah ba da aka yi maka izgilancin sai ka ji Allah ya ɗauki izgilancin shi aka yi wa sai ka ce yanzu har na kai haka ni din nan ko kun fahimta jama'a malai yace ka lura da kyau ka ga yadda izgilancin da aka yi wa wannan mutum ya zama sababin da ya sa shi wannan mutum ya ƙara samun ɗamfaruwa da ubangijin shi subhanahu wa ta'ala wa a'azama bihi min nafa'in sannan ya girmama mishi amfani wa khairun ya'udu alal muslim sannan kuma ya zama alheri ne da ke komowa ga musulmi yawma yustahza'u bihi a ranar da aka yi mai izgilanci daga ran da aka yi maka izgilanci sai zama ran nan zaka samu wani amfani wanda da baka samu ba ran nan za ka samu wani alheri wanda bai taba zuwa gare ka ba fa ya tazakkaru misla hadhihi al-umur to shikenan musulmi kullun sai ya rinka tunanin waɗannan al'amura ko an yi maka izgilanci ba za ka damu ba sai ka ɗauka an yi maka izgilanci eh to yau ka ƙara samun ɗaukaka an yi maka izgilanci eh to yau ne Allah maɗaukakin sarki ya ƙara jawo ka jika ya nuna kai ne wakilin shi ka duba da kyau ka gani idan aka kashe soja ɗaya a wani yanki in sojoji suka je ya suke yi za su kashe duk mutanen garin ne kaf dubi wata wani wuri a jihar taraba za ki biyan eh eh a benue a benue eh a benue za ki biyan ko eh suna kusa da taraba ne haka don neman taɓa wuce garin mun dawo daga port harcourt za mu tafi adamawa gaba ɗayan garin har sai na tuna au kallabi marra ala ƙaryatin wani khawiyatun a duk wani gida da ke tsaye sai da suka kwantar da shi duk wata bishiya sai da suka sare ta shi ne lokacin muna hira da wani tsohon soja ya ce daga garin ya taso ya gudo ya dawo yola na ce to baba kai kuma tsohon soja ya ce a ya ce ai civilian hauka suke yi ya ce in aka kashe soja ɗaya ya ce to mu mun san abin da zai biyo ba ya ce sai na ɗauko shatan mota shine ne gudun hijira sai aka yi ta min dariya ya ce shine sojoji suka je suka ritsa garin gaba ɗaya suka kashe to menene waɗannan sojoji ke sanar da kai shine guda ɗaya to yana wakiltar su ne gaba ɗaya to ba za ka san soja ɗaya ɗan bangi ba ne sai ran da ka taɓa guda ɗaya in suka zo gaba ɗaya ba sa bincike sai sun yi maka dukan tsiya tukuna an koma suna shakatawa in ce kai ne haɗa ka da civilian ɗin nan ne ada jahiliya ce haka mutanen jahiliya ma suke yi ka samu wani faɗa da ɗan uwanka kawai sai ka ci gaba da yi wancan bulo sai kun kayar da shi kun tafi sai kun naɗa sai ce mai haɗa ku ne na fata an gane to kaga wannan yake nuna maka matsayin da soja guda ɗaya yake da shi a wurin dangin shi ko to matsayin da mai da'awa yake da shi a wurin Allah shi ne duk sanda aka taɓa shi sai Allah maɗaukakin sarki sai ji da shi ake mun tuna lokacin da muka karatu baya kwana biyu ko uku inda suka wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallama makka ta mishi kunci ya tafi wurin wani dattijo ya je ya saurare shi dattijon ya wulakanta shi ma ya ce kama hanya tafiya yake tafiya yake bai san inda zai je ba kawai sai gashi a ainihin karnin sa'ali wajen kilomita tamanin ya ci a kafa yace sai ga mala'ika jibril ya zo a cikin jido yace to ga saƙo nan daga Allah ya turo mala'ikan duwatsu saboda wannan hanyar gaba ɗayanta duwatsu ne hanya arafa kenan kama gashi nan gaba ɗayanta duwatsu ne haka shiga cikin ƙasar yaman to Allah ya turo mala'ikan duwatsu ya ce ka ba shi umarni shi mala'ikan duk abin da kake so ya yi a nan kun ga sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗi ya ga matsayina har ya kai saboda ni kaɗai za a turmushe gari guda za a hallaka ƙasa guda to haka kai ma mai wa'azi daga ranar da ka ji an yi maka izgilanci to ka ɗauka a wannan lokaci inda zamanin da ake kifar da gari ne to za a iya kifar da garin saboda kai don haka karka damu wallahu a'lamu bisawab malam yace Allah shi yafi sanin daidai al uslubu thani salo na biyu da makiyan annabi suka koma suna ɗauka da ya fara bayyana wa'azi kun dai ji salo na farko shine izgilanci ko to kuma kun ji matsayin masu izgilanci kun ji matsayin izgilanci sannan kai kuma mai wa'azi ka ji matsayin da ya kamata ka ɗauka ko to ga salo na biyu kuma أسلوب مواجهة الدعوة بالقوة أسلوب مواجهة الدعوة بالقوة كن غيرنكو وتصلا fuskantar da'awa da ƙarfi wato da'awar musulunci a yi mata gaba da gaba a nuna mata ƙarfi a nuna mata ƙarfin mulki ko ƙarfin kuɗi ko ƙarfin soja ko ƙarfin mabiya wannan yana daga cikin salo na biyu da suka ɗauka malam ya ce tahaddathana fil uslubi al'awwal an uslubi sukhriya wal istihza tahaddathna fil uslubi al'awwal an uslubi sukhriya wal istihza wa huwa uslubin ma'nawi wa huwa uslubun ma'nawi malam ya ce mun tattauna a wajen salon farko dangane da salo na izgilanci da gatse da habaici da suka ɗauka. malam ce wannan uslubi ne na ma'ana shine magana ce da fatan baki dan an zage ka dan an ce ga kanan kaza dan an yi maka kaza baka ganin wani tabo ya fito maka a jika ko kun fahimta shine na ma'ana wato abin kawai zai baka tunani ne mai zafi zaka ji ba daɗi a zuciyarka amma ba wata gaba taka da aka taba ko kun fahimta ne muku sharhin ku gane me ake nufi da uslubin ma'anawiyun al-uslubul ma'anawi ko uslubun ma'anawi shine abin da bai taba jikinka ba bai taba lafiyarka ba kadai ya taba mutuncinka ne a ma'anance ne wato da za a gama maka izgilanci yanzu ka wuce ka tafi layin can ba wanda zai ga wani abu a jikinka da aka yi maka shine ma'anawi wa huna natahaddathu an al-uslubil maddi anan kuma za mu tattauna ne dangane da uslubi al-maddi wato uslubi wanda zai bayyana karar a ganshi almutabammin li'iza'in rasul wanda ya tattaro cutar da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa iza'i ashabihi da kuma cutar da sahabban shi wa da kuma farautarsu farauta a rinka bin su ana farautarsu ko kun fahimta jama'a wato asali al-istiyad ku kiyaye al-istiyad al-istiyad farauta wadda ka san ga inda zaka kama abu amma nan al-ibtihaduhum al-ibtihad ibtihad ko kun fahimta ibtihad ita kuma farauta wadda kawai za a rinka random search ne ko ina neman ka ake istiyad ita ce ka tafi farauta wuri kaza ittihad kuma ita ce kawai a shiga ko ina ana neman abu jama'a kun fahimta haka aka rinka wasu sahabbai fatawa aka bayar duk inda aka kama su a yi musu kaza irin wannan aka yi wa dan hodiyo a ƙasar nan fa da shi da almajiran shi aka ce duk inda aka kama su ba sai an kawo su wurin sarki ba ka buge kawai sannan ka zo fada sarkin gobir ka faɗa a haɗa ka da bafade a je a gani sai ka zo ka karɓi kyautarka wato a kamo a zo da shi wurin sarki ma to ai za a yi hukunci kenan duk inda aka gan su kawai a buge lokacin ne dan hodiyo ya hijira zuwa ƙasar Nijar ya tafi wani gari gudu daga nan ne ya je ya haɗo musu jihadi ya zo ta musu wannan ya faru 1804 1804 in ka lissafa yau shekara 200 kenan da kusan bakwai 1804 a watan april zuwa watan june haka wannan abu ya faru aka kuntata musu aka ce in ka ga mutumin dan fodiyo ana kiransu jama'a ne a ce in ka ga dan jama'a duk inda ka same shi buge kayan da yake dauke da shi sarkin gobir ya baka shi kuma ka kashe sannan ka tafi fada ka taho da bafadi ya zo ya shaida ka kashe shi don lokacin duk inda suke da fararen tufafi suke da rawani suke da yankakken wando don haka alamarsu a bayyana take duk inda matansu suke da hijabi suke da niƙabi yana zuba ƙasa su kaɗai ke da wannan siffar don haka kaga suna da sauƙin a gane su Allahu akbar وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد a nan ƙasar kuma aka yi haka fa a nan ƙasar kaka ce a wani wuri a nan najeriya ta arewa a ƙasar hausa kuma waɗanda suka yi musu haka fa karka ce wai kafirai ne musulmi ne suna sallah suna azumi sun yi aikin hajji shi yasa duk da aka gama wannan gwagwarmaya dan fodiyo ya zo ya rubuta littafin bayanu wujubin hijrati alal ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad ya rinka kiran sunayensu ƙarara da mukamansu da sunayen garurukansu yana dankara musu kaulasa yau shekara ashirin da muka saka karatun littafin a cikaji duk wani mai rauni a kasai da hankalin shi ya tashi in fact sai da aka kira wasu dattawa ba za ku yi wannan yaron magana ya daina karatun littafin nan ba ka cewa wannan mai zaman kanshi ne ku kira shi ku yi magana ba kungiyar mu yake ciki ba mu ma muna zuwa ji ne kasar goma sha tara yana nan na karatun littafin bayan wujubin hijrati alal ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad ana sallah asuba za mu fara karatun wannan irin farauta da ainihin aka rinka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muka bayyana haka aka rinka wa su dan fodiyo a wannan ƙasa yau shekaru ɗari biyu da suka ainihin gabata aka rinka buge su ana kama su ana ɗaurewa ana kashe na kashewa ana kwashe dukiyarsu wa kad salaka al-mushrikuna hadha al-maslak haqiqa mushrikai sun bi wannan tafarkin ne lil amali duna intishari da'wa domin kokarin hana yaduwar da'awa amfani da karfi din sun yi shi ne domin hana yaduwar da'awa dan kada da'awar ta yadu to ina son ku fahimta wato su kafirai da makiya addini a irin tunaninsu akwai irin hanyoyin da suke ƙoƙarin kawo cikas kun ga cikas ɗin da izgilanci zai kawo ya sha bamban da cikas ɗin da yi da ƙarfi zai kawo akwai wani wanda yake yana da karar zuci da ya ji an fara zagin shi an fara mai ƙazafi an fara mai sharri sai ya ja da baya kun ga anan izgilanci zai iya karya waɗannan akwai wani wanda yake shi kuma duka ne zai firgita shi ko kisa to sai suka ɗauki dukkan matakan yayin da suke izgilanci suna kuma haɗawa ainihin wato da duka duk wannan suna yi ne don hana yaɗuwar da'awar sannan wali muhawalati i'adati dakhilina da kuma ƙoƙarin dawo da waɗanda suka shiga cikin addinin musulunci fiha a cikin da'awar ila haziratul kufri zuwa ga fage na kafirci kun fahimta waɗanda suka shiga musuluncin su dawo waɗanda ba su shiga ba kuma ana nan ana ta tattare su jama'a kun fahimci wannan da kyau to za ka ga har yanzu haka abin yake idan mutum ya musulunta musamman a ƙasashe irin na turai a yau to su tun da ƙasashe ne na 'yanci ba wanda zai isa ya hana shi sai dai kawai a haɗu a cikin dangi a zazzage shi dube shi ce mishi god damn you Allah ya lalata ka complete fool a zazzage shi kawai a gaggara mishi bakaken maganganu shi ma idan ba tarbiyyar ta musulunci ce ta kama shi ba shi ma ya gaggara musu kawai ya buge rigar shi ya yi tafiyar shi shikenan ko kun fahimta jama'a duk waɗannan abubuwan suna yin haka ne domin ne wanda ya shiga musulunci ya bar shi dawo haka Allah ya ce a cikin Ali Imran wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi wajha an-nahari aminu ko aminu billazi zila alallazi na amanu A'a. wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi eh? abinda ayar take cewa na alaran momin abinda ayar ke cewa shine wato kafirai ne suke ƙoƙarin saka shubha ga waɗanda suka musulunta wato ku je ku yi imani da shi da safe shikenan da yamma kuma sai ku dawo ku bar addinin ayar ali imran na alaran momin ne wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wato suna umarnin mutanen su ne da su je su imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hantsi zuwa da yamma kuma fa sai su ainihin kafirta to me yasa suke yin haka suna yin haka ne saboda masu rauni da suka shiga cikin addinin musuluncin dan su ba addini sai a ga wani babban rabran faba ya zo ya musulunta da safe amma da la'asar sai ya ridda zai yi haka ne don me domin waɗanda ke cikin addinin masu rauni sai su ce a a a manya ma suna shiga addinin suna bari balle ni abu na farko kenan abu na biyu a yau kiristocin najeriya reverend fathers na najeriya na arewacin najeriya sun ɗauki wannan uslubi amma su kuma da uslubi ma'anawi sai ka rinka ganin duk wani reverend father da zaka gani musamman arewacin Najeriya ko fasto sai ka ga a sunan shi akwai sunan musulmi ban san ko kun lura da wannan ba reverend wane wane Yusuf reverend wane wane mamma reverend wane wane dan auta reverend wane wane dan asabe daga baya ne suka ɗauko wannan salon shine in ka taba shi sai ce I was with them before but I decided to change tare nake da su babana ma musulmi ne baka ji suna na kaza kaza kaza kaza wallah ni ba to sunan babana kenan kaza kaza kaza kaza abubakar sunan babana ne musulmi ne amma na ba zan iya ba suna yin haka ne don me don mutum ya ainihin bar addinin musulunci ko kuma in yi yunkurin zai bari sai a kawo shi zai bar christianity sai a kawo shi wurin rarrar fada idan ya musulunta abin da yake tsammani saboda mu musulmi muna rayuwa wata irin rayuwa ta rufin asiri yanzu ka shigo ka same mu nan ga rigunan mu da haske amma sai ga cikin mu mai babu mai miliyan biyar eh kaga sai ga mai babu mai miliyan biyar cikin mu yanzu ina fata an gane to yanzu in wani gani sai ya ɗauka waɗannan alhazai ne suna da kuɗi da ya shigo shi na zai samu to da ya shigo ga cewa al'amarin ba haka bane da ƙarfi ake ci oman da ake wanke waɗannan rigunan ma da ina ake haɗo shi to da ya ga haka fa sai kuma ya koma to in ya koma yadda suke jama'a sai a je a aje kujera a gaban coci yana kallon jama'a sai a zaunar da shi a miƙe a zagi uban shi la'ada waje a ci mutuncin shi sosai saboda mai sai a ce ba ka je wurin musulmin ba ka gani yanzu nan da ka dawo kana jin muna buƙatar ka ne ba ma buƙatar ka ka koma can mana saboda an san ba zai koma ba ko kun fahimta don shi dama rayuwa ce ta kunci gare shi ya taho yana ganin cewa zai samu ya yi kuɗi a wurin musulmi to da ya ga cewa abin da yake tunanin ba haka bane fa sai ya koma to in ya koma kuma suna da yaƙinin yanzu duk abin da suka yi mishi ba zai koma wurin musulmi ba sai a aje shi a gaban coci a ci mutuncin shi za a yi haka ne don a kyare shi akan abin da ya yi amma kuma ana yi wa wasu ne waɗanda ke ƙoƙarin musulunta saboda haka suna da asalib iri-iri za ka ga cewa fa mu ne kaɗai a masallatanmu addinin mu kaɗai muka tasa a gaba amma su fa suna da wani ɓangare suna da wasu mutane waɗanda kawai an sa su ne don su kula mai musulmi suke ciki ba ku ji jiya rediyon amerika ba da safe yadda aka hira da malami limami da kuma fasto akan mai akan bankin musulunci me su da bankin musulunci wai suna ganin wannan islamization ne za a musuluntar da najeriya za a dubi kudin najeriya ne a abin nan za a yi kaza za a yi kaza amma duk wani wanda yake akalla ma'aikacin banki ne ba shi da jayayya ya san cewa ba kudin kasar bane za a ɗiba ko kun fahimta jama'a haka fa makarantar nan lokacin da ne applying fa albani science academy registration a ministry of education kawai sai aka dawo da takarda don menene za a ba da registration na makaranta wadda take ta musulunci ce kuma a ƙarƙashin gwamnati kaza kaza sai na ce a yaushe ne gwamnatin kuma ta yi declining wato ta sauka daga cewa musulunci ba karɓaɓɓen addini ba ne a ƙasar musuluncin ba karɓaɓɓen addini ba ne shine sai na gaya arniyar na ce ke e kin gama primary wuddan ne zan faɗa haka na ce ki an samun tambaya ta kin gama primary ce na ce ki karanta nan albani science academy ina musuluncin anan faɗi ina musuluncin yake anan wai a wai ai ga albani na ce albani wannan na ce albaniya ne ƙasar turai ne wannan ke jahila ce baki geography ba ne wato ina son in nuna muku ƙarfin kafircin ya kai ga babu inda a dokar gwamnatin najeriya fa inda za ka sa makarantar ka rahmatullahi wa barakatuhu kun gane sallama ce wannan rahmatullahi wa barakatuhu nursery and primary school babu inda a dokar ƙasa aka ce ba za a baka registration ba babu babu inda aka ce ba za a bada registration ba ka kafa jami'a ka sa mata sunan musulunci ba wanda ya hana amma tsabar rinin wayo ne da aka yi mana na ji daɗin wasu misalai da shi wannan malamin ya buga lokacin da suke wannan ainihin menene a gidan rediyon america din yake cewa biyu ruwanku da wannan abin nan yace kun cika katsalandan akan abin da babu ruwanku haka siddan kuka ce kuma za a kafa muku hukuma alhazai ku rinka zuwa aikin hajji addinin ku bai ce ba Reverend Joli Inyami lokacin yana gwamna a Taraba ba sun je ya ba su kujerun hajji ba zuwa Jerusalem ya ce a'a ba zan ba ku ba ya ce ba inda aka ce Kirista ya je Jerusalem hajji musulmi kuwa littafin su ne ya ce ya ce don haka ba zan ba ku kujerun hajji ba domin mu ne malaman da muke wa'azin karya kuma ne babu inda aka ce amma ku zo ba ku kwangila ku yi ku ci abinci wannan ita ce gaskiya amma me suka koma suna ce mishi sai suka koma suna cewa ko misali za su ce lalataccen kirista irin joli inyami ya fi musulmi mafi ɗaukaka a wurinsu a mahallin shahid shine lalataccen kirista irin joli inyami wai ya lalace don me don ya faɗa musu gaskiya amma ina ne littafin su ce su je aikin hajji babu da sai musulmi sai su sa baki kuma gwamnatin najeriya ba wani tallafi da take wa hukumar alhazaifa jama'a duk barazana ce barazana ce sai a fito a yanzu ba da sai aka zo aka ce an yi wa musulmin jihar kaduna ragin kudin aikin hajji nake karya ne duk ɗaliban darul hadisi na sai da na musu analysis a bango in za a yi adalci a bisa adalci kudin aikin hajji ya yi tsadar ya shi ne naira dubu ɗari hudu amma wasu abubuwa ne da ake cusawa alhazai ana cin kuɗi masu yawa ta haka sai aka rarrage su ba wai aka ciccire su ba aka rarrage abin da zai kama dubu saba'in za a cuce ka sai a cuce ka arba'in shine sai aka mai da kudin aikin hajji sai ya zama dubu ɗari biyar sai ana ta cewa ai daga cikin falalar wannan mutum da yake shi na kowa da kowa ne gashi nan har ya rage kudin aikin hajji yin yaushe ba a yi mutane wayo saboda zalunci fa kuɗin da alhaji ke biya na ɗakin kwana na ɗakin kwana da yake biya na shekara ake cirewa fa a halin alhazan sun daɗe daɗewar tsiya wata ɗaya wata ɗaya da kwana goma kwana arba'in amma sai a cire kuɗin haya na shekara guda kuma na shekara guda sai a cire na ɗaki ɗaya idan ɗaki naira dubu ashirin ne a shekara sai a cire naira dubu ashirin to da sai a ba alhaji shi kaɗai ɗakin shi ɗaya amma sai a je a haɗa su su takwas a ɗaki ɗaya kuma they are making a lot of money out of it me yasa malam Ja'far suka bata Allah ya ji kanshi da shi da hukumar su ta ta ta daidaita sahu ne ko ko hannu da yawa ko wane ne eh, wannan eh, yan banga yan banga ne ko yan hizba hukumar yan hizba me yasa gidaje aka je za a kama na alhazan jihar Kano sai aka yi a ringizo to shekarar sai suka yi wa kansu kuskure da suna tafiya su isu su je su yi ciwaciwarsu yanzu da yake malam jafar yana cikin hizba sai aka ce to yanzu ana so za a saka da malami wanda ya karatu a wurin ya san kan abin wai ka ka gane dan a ƙara yin a nuna mutane fa da gaske ake wa Allah din nan da aka tafi ya ga kuɗin aikin kuɗin hayan an ninka ninki biyar sai ce a'a sai da ya ce a'a shikenan sam bai yarda ba shikenan sai gashi ya zo ya hira da jaridar daily trust suka buga madadin su ba da ansar abin da ya faɗa sai aka ce in ya ce ana zalunci ai shi ma an yi zaluncin tare da shi tunda shekarun da suka wuce ai an rinka ba shi kujerar hajji yana zuwa amma wancan shekarar an ba shi kujerar hajji ne a matsayin shi na mai wa'azi saboda haka bai ci zaluncin su ba aiki ya je musu ɗaya kenan na biyu ba a saka shi a cikin wannan aikin ba balle ya gane me ake yi so da dama sai a ɗauke ka aiki a ma'aikata sai a aje ka a wani wuri kai ta cin halal ɗinka su kuma suna can suna kaima kaima a ciki baka sani ban aka zo aka ce da kai ake me ake yi baka sani ba ba a faɗa maka ba sai ran da aka saka ka cikin wannan abu babu alhaji mai cin wahalar tsiya irin alhajin Najeriya ko alhajin Nijar da Ghana da ƙasar Nijar da ƙasar Ghana ba su da hukumar alhazaifa sai dai ka je kamar yadda kasan za ka shiga motar Kano ka je ku yi yarjejeniya da ainihin agency amma ka je ka ga yadda mutanen Nijar nasu yake ka je ka ga yadda mutanen Ghana nasu yake amma ka je ka ga 'yan Najeriya da wahala mutumin Nijar ya awa 24 a airport dan najeriya kuwa akalla sai ya yi awa saba'in da takwas ko kuma ya yi kwana biyar sai an yi zanga-zanga sai an yi buge-buge ka je ka ga mutanen nijar tun kan yaba kasar su za a ce ranar kaza zai tafi ranar zai dawo da aka yawaita yi wa mutanen mu gori su ma sai suka fara sa haka sai a rubuta to namu boge ne mun tafi da alhazai bara suna ta munna yawa ga ranar za mu dawo wani har yana buga matar shi tana mina hajiya in ranar kaza ga watan kaza ranar za mu dawo na ce alhaji ka yi kuskure ka bari ka garan da muka dawo tukuna an sa za a yi kwana ashirin da tara sai da aka yi kwana arba'in da uku ga alhaji ya gaya hajiya ta shirya ga ranar da za su dawo saboda an rubuta so da haka duk guzurin da ya tsara sai ya zama shirme sai ga alhazanmu sun koma suna bara ana kawo abincin taimako alhazanmu suna wawa su Allah ya kyauta to saboda haka gaskiyar lamari wannan shine jama'a duk suna yin ire-iren waɗannan abubuwa ne domin ƙoƙarin hana yaɗuwar da'awar musulunci da kuma ƙoƙari domin dawo da waɗanda suka shiga cikin addinin musulunci zuwa ga ainihin wato da'ira ko kuma fage na kafirci qala ibn ishaqa al-imam ibn ishaqa shine babban malamin tarihi a zamanin su tabi'u tabi'ina a zamanin su imam malik babu malamin da ya kware game da tarihin manzon Allah irin shi muhammad ibn ishaqa yace kana nafarul ladzina yu'zuna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi baitihi jama'ar da ke cutar da manzon Allah a cikin gidan shi su ne abu lahab su waɗannan har cikin gida suke bi suke cutar da shi ba sai ya fito ba saboda akwai dangantaka ta jini akwai makwabtaka to kuma makwabtaka ta larabawa a wancan lokaci irin makwabtakan mutanen ƙauye ce za ga makwabtakan mutanen ƙauye kana shiga cikin gidan makwabcinka yana shiga gidanka ko kun fahimta to sakamakon irin wannan sai zama har cikin gida suke bin shi to akwai abu lahabi daga cikin makiya wal hakam ibn abul as ibn umayya da al hakam dan abul as dan ainihin wato umayya wa uquba ibn abi mu'aytin da uquba dan abi mu'aytin wa adi ibn hamra al-thaqafi da adi dan hamra al-thaqafi wa ibn al-asba al-huzali da ibn al-asba al-huzali wa kanu jiranuhu waɗannan sun kasance makwabtan shi ne wa kana ahaduhum yatrahu ala rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama rahima shat sai kaga ɗaya daga cikin su yana jefawa manzon Allah mahaifa mahaifa ta akuya wa huwa yusalli a halin yana sallah wa ba'dhum yatrahuha fi burmatihi wani kuma ya jefa wa annabi a cikin tukunyar shi idza nusibat lahu in aka kafa ta za a dafa mishi abinci abin da yasa balarabe ya canfa mahaifa ne mahaifa sai a samu mahaifar dabba sai a zo a jefar a kofar gidanka abin da ake nufi kada Allah ya bakka da komai sai irin wannan ma'ana matarka ka ta taba haihuwa sai dai mahaifar kadai wato wani zagi ne nasu da suka canfa kamar yadda bahaushe zai ce idan ka tsallaka wa mutum kafa saboda camfi ba zai samu mata ba kun san haka karatun bahaushe yake to haka karatun balarabe shi kuma in aka jefa maka mahaifa a jika ko a wani wuri makamancin haka to matarka ba za ta haihu ba wato iya abin da za ka samu na rabon matarka kenan wato mugun abu ne a wurinsu ko kun fahimta jama'a kamar in yamuri ne ku yi fada ku yi fada ko sai juyo maka duwawun shi ya watso maka ita haka ya tafi to ya gama kenan da aka in yamuri maka haka ka tsaye da shi akwai magana ko kun fahimta in yi maka tsaya maka tsaya sai juya sai maka gwatso ya cuno maka takashin shi haka to ya gama da kai kenan shi kenan ya gama sai ya wuce kowa za ka ga akwai wanda shedan ya mishi wahayin wata shegantaka na fata an gane gashi ya ce unzur ibn hishamin asiratun nabawiyya ya ce ka karanta littafin ainihin wato asiratun nabawiyya ta ibn abin hisham a juz'i na biyu shafi na ashirin da biyar wal muradu bil burma abin da ake nufi da burma alqidir tukunya allazi yutbakhu fihi at'am wadda ake dafa abinci cikin ta dan girman Allah a ce an ɗora tukunya za a zuba sanwa sai ka zo ka samu wani ya zo ya buɗe ya jefa maka mahaifar akuya ko mahaifar raƙumi akwai wulaƙanci a wannan ko babu to kuma har cikin gida suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama so da dama dama al'amarin haka ne idan har ya zama kana da ɗan uwa wanda yake kinka ko makwabci wanda yake kinka to sai ka fi shan wahala da shi fiye da na nesa saboda haka annabi ya sha wahala da waɗannan la'anannun mutane kuma ku duba irin yadda Allah ya jarabci waɗannan mutanen ko cikin su ba wanda ya musulunta har ya mutu wannan uqubatu ibnu abi mu'aytin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da hannun shi yasa ya kashe shi shine annabi yake cewa ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah allazi qatala nabi wallazi qatalahu an-nabi mutumin da ranar kiyama zai fi kowa shan azaba shine wanda annabi ya kashe shi ko kuma shi ya kashe annabi idan annabi ne ya kashe ka to wannan fa ba kuskure ba kuskure ka tabbata ka cancanta jininka ya halatta kuma annabi ba zai sa hannun shi ya kashe ka ba sai in ya tabbata ka bar addinin Allah ne to haka kuma mutumin da ya kashe annabi ba shi da abin da zai gaya wa Allah ranar kiyama sai ya sha azaba to jama'a kun ji waɗannan cutarwa da ai waɗannan masu cutarwa da ibnu ishaq ya lissafa su sai malam ya ce وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي عند البيت بخاري يا رويتو عبد الله بن مسعود يتي النبي كسن جينا صلى أئدك أباتك وأبو جهل وأصحاب له جلوس abu jahal da shi da wasu abokai nashi suna zaune iz qala ba'dhum li ba'din sai wani daga cikinsu ya ce wa sauran ayyukum yaji'u bi sala jazuri bani fulani wane ne zai je ya ɗauko mahaifar raƙumin ƙabila kaza da aka yanka a yau sala mahaifa haka rahim mahaifa wancan suna rahim suna ne na duk mahaifin mutane ne dabbobi kaza kaza amma aka ce sala to mahaifa ta raƙumi ita kadai ko kun fahimta wane ne ayyukum ya ji bi sala jazuri bani fulani wane ne zai zo da ko zai je ya zo da mahaifar raƙumin ƙabila kaza ko gida kaza fa yaba'uhu ala zahari muhammad ya yarda ta a gadon bayan muhammad idza sajada idan yin sujuda famba'asa ashqal qaum sai wanda ya fi kowa tsiya da lalacewa a cikin waɗannan mutane sai ya tashi ya tafi wa huwa uqbatu ibn abi mu'ayth kun ji shi din nan dai wannan shedani uqbatu dan abi mu'ayth din nan sai ya tashi fa ja'a bihi yaje yazo da mahaifar fa nazara hatta idza sajada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wada'ahu ala dhahrihi wa bayna katifaihi sai ya saurara har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sujuda sai da manzon Allah ya yi sujuda sai ya yarba mishi a gadon bayan shi har zuwa tsakanin kafadin shi kaga har ta kai kusan wuya kenan wa ana anzuru ibn mas'udin yace ina kallo ane wa manzon Allah cin zarafi wala ughni shay'a ko wala ughni shay'an walau law kanat liman'a bazan iya tsinana komai ba ko da ina da ƙarfi balle kuma ban da ƙarfi don ibn mas'ud dama in ka gan shi wada ne gashi da ƙaramin jiki to kaga galibi a ɗabi'ance irin waɗannan rena su ake yi saboda haka yace ko da ina da ƙarfi ne zan iya yi balle ma ban da shi qala yace faj'alu yadhakuna sai suka rinka tuntsira dariya shine manzon Allah dariya irin ta keta ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد لا يرفع رأسه من ذا الله كمينا ننتكن سجودا بيتذا كنش با حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها حرفي دا فاطمة تزور من ذا الله فطرحته عن ظهره sai ta ɗauke wannan ƙazanta da suka yarɓa mishi daga bayan shi sai ta cire ta zubar farafa a rasulullahi farafa a ra'asahu sai annabi ya ɗago kan shi sun maƙala sannan sai addu'a ya ce Allahumma alaika bi Quraysh salasa marratin ya Allah ka kama Qurayshawa ya Allah ka kama Qurayshawa Allah ka kama Qurayshawa to da wannan ne malamai suka ce ashe addu'an mu da muke yi mu ce Allah ya tsine wa Yahudawa mu ce Allah ya tsine wa Katafawa mu ce Allah ya tsine wa Amerikawa ashe ba kuskure bane domin wasu ne hatta su amerikawa sun yi complain sun yi kuka su ce to yaya za a yi wasu musu abu ku zo kuna tsine mana gaba daya yanzu nan waɗannan da suka yi su ne ƙurashawa kaɗai wasu ne cikin ƙurashawa amma kaga da ya miƙe sai ce allahumma alaika bi quraish yahudanci addini ne yahudanci kuma ƙabila ce to yau za a samu ba yahude da yake musulmi gashi nan a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ta nan a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yana da mata biyu dukkan su yahudawa ne to yanzu in ka ce wa juwairiya ba yahudiya ba kana nufin kafira ba kana nufin kabila ce kabilar yahudu safiya ba yahudiya ce abdullahi ibn salamin ba yahude ne kaga yanzu waɗannan yanzu in ka siffanta su da yahudanci ba kana nufin kafirai ba ne don yahudanci addini ne kuma yahudanci kabilanci ne yanzu kana nufin wannan kabila to yanzu duk sanda ka buɗe baki ka ce la'anatullahi alal yahud Allah ya tsine wa yahudawa wannan sahabin yana zaune ya san ba da shi kake ba kana nufin masu wannan addinin waɗannan miyagun ba zai damu ba haka kai ma in ka zama daga cikin kabilar katafawa ne kun yaƙi hausawa kun yaƙi musulmi sai ka ji an zo ana cewa Allah ya tsine wa katafawa sai ka ce amin ka san kafirai ake nufi ban da kai amma kar ka tashi ka ce to kuma abincin mutunci ne don in ba haka ba lokacin da yake cewa Allah ka kama ƙurayshawa shi wani iri ne kaga anan ƙurayshanci ya zama mai kenan addini ne shi yasa yake zagin sa anan kuma shi zai bin wannan addini shi ne yake nufi to saboda haka galibi sai ka zama mai kyakkyawar fahimta so da dama in muna yara sai ka ga idan wa da kani ya zama kanin mai tonan fada ne idan ya tone ka in ka zage shi sai ka ji wani ya ce dan me zaka zagi babanmu ko kun fahimta dan me zaka zagi babanmu a'a kai ba babanka aka zaga ba kai shiru baban wannan aka zaga ko kun fahimta to haka al'amarin yake wallahi amerikawa sun yi kuka a irin wannan akwai lokacin wata shekara ya kai shekara uku a babban ɗakin taro na makarantar asaf aka zo ana taro ana tattauna matsalolin musulmin duniya wani ba amerika malami ne bature amma malami ne da larabci ya miƙe yana jawabin shi kukan da yake nan yace shi a madadin yan uwan shi musulmi amerikawa yake son ya amfani da wannan dama ya isar da saƙo ga ainihin al'ummar musulmi musamman malamai tun da ya lura cewa wannan ɗakin taron ya haɗo malamai na ko'ina na ɓangaren duniya don girman Allah kuna buɗe baki kuna zagin mu kuna tsine mana albarka a halin mu ‘yan uwanku ne musulmi shine malam assaf ya bashi ansa kamar yadda ka ji dinnan yace gaskiya ana tsinewa amerikawa har shi ma yayi misali saboda za ka gan shi kamar ya iya abin nan na drama haka ya miƙe ya ce haka muke miƙe muna cewa almautu da amurka almautu da amurka allah kashe amurka allah kashe amurka ya ce to amma ka kwantar da hankalinka shine zai kawo mishi wannan kisa ya ce a nan garin maka annabi yake tsine wa ƙurayshawa ya ce bayan abdullahi da amina kuma duk ƙurayshawa ne shi ma fa ƙurayshe ne ya ce so ba yana nufin yana tsine wa kanshi ba don haka in ka ji muna cewa allah ya tsine wa amerikawa ya ce kai ma sai ka taya muka ce amin dan ba da kai ake ba ina fata an gane saboda haka gaskiyar lamari ya kamata mutane su fahimci ire-iren waɗannan al'amura in suna faruwa ibnu taymiya ya yi magana wannan a cikin littafin shi min haji sunnatin nabawiyya fi naqd kalami shi'atil qadariyya yace waɗannan abubuwan da muke faɗi dangane da 'yan shi'a ta iya yiwuwa wani ya ce shi ya ga 'yan shi'a ba sa yin abubuwan ya ce amma muna tabbatar maka ba ƙarya muka yi ba akwai wasu waɗanda suke yi ya ce to in aka samu kuma wasu suna yin laifi kaza ya ce to za a iya danganta wa wannan ƙungiya ko kuma za a iya danganta wa wannan ƙabila ko masu wannan addini yanzu ba ka gani wasu ne cikinmu musulmi suke taɓo kafirai a wasu abubuwa amma in suka tashi gaba ɗaya sai su ce mu ne ko ba haka su ma suke ba baka taɓa jin baka taɓa jin kafirai suna jawabi su ce wasu musulmi 'yan ta'adda ba ne sai dai su ce muslims are terrorists musulmi 'yan ta'adda ne haka suke cewa da sai su ce wasu musulmi to mu in ka zo kana jawabi ka ce kiristoci kaza ne sai ka ji wani musulmi ya ce a'a ka ce dai wasu a'a a musulunci haka ake magana in kai an ambaci wata al'umma ko wata kabila ko wasu yare waɗanda kai ka fito cikinsu amma kai ka san ba ka yin wannan abin bai shafe ka ba saboda haka abin da nake mana sharhi nan da ya ɗago kanshi daga sujuda sai ya ce Allahumma alaika bi quraish Allah ka kama quraishawa fa shaqqa zalika alaihim iz da'a alaihim sai wannan abin kuma ya musu kunci saboda ya musu addu'a abin da yasa na farko sun san sun zalunce shi na biyu sun san shi waye na uku sun san a ina yake addu'ar shi yasa gaskiya ne addu'a tana da tasiri game da wuri addu'a tana da tasiri game da lokaci addu'a tana da tasiri game da wayayi ta don haka yana da kyau ka dubi mutumin da kake fatan yana da tsarkin baki yana da tsarkin abinci ya maka addu'a na biyu yana daga cikin abin da ake so a dubi lokacin addu'a an kira sallah kafin a tada iqama a lokaci kaza da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi to duk irin waɗannan lokuta daidai ne a dube su sannan na uku wuri ba za ka taɓa haɗa addu'ar da aka yi ta a makka a makka a gaban ka'aba ba za ka taɓa haɗa ta da addu'ar da kuma aka yi ta a Kano ko Katsina ko Sokoto ko Enugu ba wadda aka yi a Makka tafi shi yasa kamar yadda suke yi tuntuni din nan tun jahiliya in aka zalunci mutum a ƙasar Yaman sai ya haɗo guzurin shi sai ya taho ya taho Ka'aba ne ya zo ya durƙusa ya faɗa wa Allah wane ya zalunce ni iya abin da ya zo ya kenan shi ba aikin hajji ya zo ba don ba lokacin aikin hajji ba ne ba umara ba shi ba musulmi ba ne bai ma san musulunci ba ba a ma fara musulunci ba amma ita ka'abar tana nan kuma sun kudurta cewa addu'a na gaggawar karbuwa a wannan guri to haka a yanzu in kana da hali ba a ce dole ba to ka tafi makka ka yi addu'a a ka'aba to wannan abu ne wanda yake mai girma to in kuma za ka iya ka kintaci lokacin aikin hajji ka je ka hau arafa ranar arafa din nan ka yi tsayin daka ka fuskanci alƙibla ka ta karkare duk abin da ya dame ka a duniya ka faɗa wa Allah za ka ga cikawa insha Allah to in kun gane wannan abin da ya musu tsanani kenan yanzu duk dariyar da suke da duk shagantakar da suke kuma sai hankalinsu ya tashi me yasa sun zalunce shi ya yi musu addu'a a gaban ka'aba wa kanu ya rauna anna da'awata fi zalikal baladi mustajaba saboda suna ganin addu'a a wannan gari amsashiya ce musamman wanda aka zalunta fa don za ka yi mamaki fa a gaban ka'aban nan in suka zauna da la'asar musamman al'amura suke iri-iri suna shaye-shaye suna caca suna kwado suna karta in aka ga wani bako ya zo sai a sa tsani daidai inda kofar ka'aba take za mu zo za mu ji karatu dangane da ginin ka'aba da suka tashi gina ka'aba a jahiliya sai suka yi mata ɗaki kamar windo a sama sai in an ga dama a baka ka shiga to amma in suka ga lokacin zuwan baki ne sai a aje tsani a kusa in ba koyi wai ga wai ga ga ayo ai ba matsala sai ya ainihin sa tsanin nan sai ya hau idan ya hau ya shiga sai su janye tsanin sai su ihu barawo sai a je sai a buɗe can kofa ta gaske akwai kofa ta gaske sai a buɗe sai a fito da shi a mai dukan ya ɗan guzurin da ya zo da shi sai a kwace sai a raba ba haka ake gudanar da gwamnatin gwamnatin za abuja kenan ko kun fahimta jama'a to idan mai wayo ne bakon in suka yi mai haka sai koma ka'aba da ya durkusa sai kuma a kira shi ka gan ka wawa kai dan wannan abin da aka karba ba za ka kyale mutane ba dauka hanka ka tafi sai ka jefa mishi ba za su bai roƙan musu a wurin wato sai kana karanta adab su zaka ga wawaye ne amma masu basira ko kun fahimta za su yi wauta amma in sai ga za ka je ka faɗa wa Allah abin da aka yi ma a gaban Ka'aba sai kuma su janye kaga suna da basira amma suna da wauta to shine suna ganin addu'a wannan gari karɓaɓɓiya ce sun masamma sannan sai kuma annabi ya fara ambatan suna yana cewa Allahumma alaika bi abi jahal Allah ka kama abu jahal wa alaika bi uqbata ibn rabi'a bi utbata ibn rabi'a Allah ka kama utba dan rabi'a wa shaybata ibn rabi'a da shayba dan rabi'a wal walid ibn utba da walid dan utba wa umayya ibn khalaf da umayya dan khalaf ayi hakuri jama'a wannan shine wanda annabi ya kashe umayya dan khalaf ba uqba dan abi mu'aytin ba wa uqba ibn abi mu'aytin da uqba dan abi mu'aytin wa adda sabi'a ibn mas'ud ko mai riwaya yace ibn mas'ud har ya faɗi mutum na bakwai falam yahfazhu amma kuma bai haddace shi ba shi ibn mas'ud din shi da kanshi ma'ana malami na ya ambaci sunayen mutum bakwai da annabi ya faɗi amma sai yace na bakwai ya manta kowa ne ne fa wallazi nafsi biyadihi abdullahi dan mas'ud yace na rantse da Allah da raina yake a hannun shi لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناغا waɗannan da manzon Allah ya kididdiga su sar'a matattu a yashe fil qalib a cikin wata rijiya kalibu badrin rijiyar badar in ba ku manta ba mun faɗi cewa ko da a wurin karatun bukhari ne idan aka ce kalib rijiya wadda ba a gyara bakinta ba kawai fafaffai rani shine kalib in aka ce bi'ir bi'ir ita ce rijiya wadda aka ci bakinta ibn hajar shi ya kawo wannan a karkashin a cikin kitabun tahajjud a karkashin hadisin abdullahi dan umar da ya ta fatan ya mafarki ya ce sai mafarki ya ga an ɗauke shi za a ɗan tafi da shi wurin wutar jahannama ya ce da ya je sai ya ganta kamar rijiya da aka ci bakinta to ita ce bi'iru to kalib akwai wani rami ne wani katon rami a badar abdullahi dan mas'udin ya ce waɗannan mutane guda bakwai da annabi ya musu mugunya addu'a sai da na gansu matattu a kwance a cikin wannan rijiya in ka je kana karatun bukhari dangane da yadda gawakin su ma sai da suka riɓe tukuna a gefen rijiyar sannan annabi ya ba da oda cewa a je a kwashe gawakin su a zuba a cikin wannan ainihin rijiya ibn mas'udin ya ce ana ja wannan sai kafa ta balle haka aka rinka ja Allah ya wulakanta su da aka gama tara su sai annabi ya tsaya a gefen rijiyar yana kiran sunan su wane abin da Allah ya min alkawari gashi ya tabbata gare ni alkawarin da Allah ya maka na azaba kai ma ya tabbata gare ka sai Umar ya ce ya manzon Allah matattu ne ai ba sa jin ka kuma ga Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta ba ka iya jiyar da matattu manzon Allah ya ce gaskiya ne amma a yanzu nake cewa kai dinnan Umar baka fi su jin abin da nake faɗi ba malamai suka ce Allah ya raya musu jinsu ne don su ji wannan saƙon su kaskanta gashi suna cikin azabar Allah to waɗannan kafirai ƙarshen su kenan lokacin badar to kun ga wannan irin cutarwa ce ko sallah yake a gaban ka'aba to ga wata kuma akhraja muslimun an abi huraira wancan hadisin dai dama bukhari ne ya fitar da shi wannan hadisi kuma muslim ne ya fitar da shi daga babban sahabi abu huraira radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yarda ya ce qala abu jahalin wata rana abu jahal ya ce wato ba sa daddara fa yanzu ka dubi wannan faifai faifai ake maka na tarihin abu jahal da wannan kiyayya ka dai ji wancan wurin abu jahal da shi da jama'a ko a can baya kuma ka ji to a yau kuma ka ji abu jahal ya ce hal ya ashiru muhammadun wajahahu bayna azhurikum Muhammad ya zo yana goga fuskar shi a ƙasa a gabanku haba shawa kun ba ni kunya ko kun fahimta irin magana ta wawaye Muhammad ya zo yana turbuɗa goshin shi a gabanku faƙila na'am sai ka ce yi yau ba mun ga dama ba mun kyale shi ba tunda mun zama wawaye ko kun fahimta irin provocative statement maganganu na tunzura ce to tunda mun zama sakarkaru wato kai ana zuga ka kai ma kana zugawa ya zo yana sujuda gaban ku ku kyale shi sai wannan ce a to yi mana tunda mun mai da kanmu shashashai ba sai mu bar shi ba sai wannan ce wallahi ba zan yadda ba yawwa to dama an yi mishi famfo ne na fata an gane in kana zama dandalin hausawa su ma suna da irin wannan faƙala sai ya ce wallatu wal izza wallatu wal uzza na rantse da lata da uzza aji babban da ma guje na rantse da lata da uzza la in ra'aituhu yaf'alu idan na sake ganin shi yana sujuda a gaban mu la afa anna ala raqabatihi sai na taka wuyan shi aw la afiranna wajhahu ko kuma sai na murza fuskar shi a ƙasa asalin balarabe ya kama ka ya goga hancinka a ƙasa ya goga fuskarka a ƙasa to wannan shine wulaƙanci na ƙarshe shi yasa har ya zo cikin waƙoƙinsu imrul qais yana cewa ala dammara Allahu al-barajima kullaha wa afara yarbu'a wa qattala dariba yake cewa ala afara dammara Allahu al-barajima kullaha kabilu uku ne baban shi yake musu dagaci ya matsa musu kudin haraji sai suka bi dare suka kashe shi sai ya zo ne musu addu'a yana cewa dammarallahu albarajim kullaha kabilar barajim Allah ya hallaka su gaba daya wa affara yarbu'a kabilar yarbu'a Allah ya watsa musu ƙasa a fuskar su wa qaffa darima kabilar darim kuma Allah madaukakin sarki ya daddatsa hancin su to duk waɗannan abubuwa ne irin na jahiliya wato su a larabawa ba sa zagi irin yadda bahaushe yake yi a ce ɗan kaza kaza ɗan ba sa yin irin wannan sai dai ɓaci a ɓace ka ko kun fahimta a ce Allah ya buɗa maka ƙasa a fuska a ce Allah ya karya hancinka ko kun fahimta ina fahimta yarabawa ma haka suke haka ne ko yarabawa ma haka kamar ba suka zagi ba wato fahimta nake tunda ba ji nake ba amma ina fahimtar sai dai a faɗi wata kalma da za a munana ka amma zagi irin mai kutuntumowa irin na bahaushe ku yi jawabi mana ina kike a kana ji ne yawa shi ne malam shahada kenan to ai kai abokan wasan ka ne kawai eh abin da muke fahimta kenan dai wato akwai ƙabilu waɗanda su laraba suna daga ciki asali ba larabe ba shi da zagi sai dai ɓatanci ko yanzu ko yaro ne a maka ka haɗu da shi yana wani rashin jin kan murɗa kunnen shi ya kalle ka sai ce kal kare kawai sai ce maka ya kal kare kawai ta ganka kawai kare ko ce maka muzuru haka dai wato wato batanci dai kawai amma zagi na kutuntumawa fa kai bahaushe yana da digiri na digirgir a wannan faja to shine ce in na sake ganin yana wannan irin sallah a gabana sai na go sai na taka wuyan shi ko kuma sai na goga fuskar shi a ƙasa fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa sa- ko haka ne eh yusalli wa huwa yusalli sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo yana sallah ko kuma fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai shi abu jahal ya je wurin manzon Allah wa huwa yusalli a halin abu manzon Allah yana sallah ma'ana abu jahal ya je ya same shi za'ama li yaqa'a ala raqabatihi ya riya cewa zai taka wuyan annabi ko to amma kuma fama faja'ahum minhu illa wa huwa yankusu ya tafi daga wurinsu cewa zai je ya taka ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma bagatatan kawai sai gashi sai suka ga yana dawowa ko kun fahimta wato ya yi magana a gabansu lokacin annabi yana sallah su kuma suna zazzaune ya ce in na sake ganin shi yana sujudan nan to zan taka wuyan shi ko in birkiɗa fuskar shi shikenan sai ya tashi ya tafi wurin manzon Allah tunda sallan manzon Allah yake a lokacin manzon Allah yana ci gaba da sallah shi kuma ya je zai taka shi din sai mai riwaya ke cewa yariya zai je ya taka wuyan manzon Allah ne fa ba sai su hange shi ya taka wuyan ba amma kawai fama faja'ahum minhu illa fama faja'ahum minhu ko illa wa huwa yankusu ala akibaihi sai kawai abke sai suka ganshi kawai gashi yana dawowa da baya da baya wa yattaqi biyadaihi sannan yana kariya da hannun shi haka yana ja baya baya sannan yana haka kamar wani abu na bin shi ko kun fahimta jama'a shine fama faja'ahum minhu illa wa huwa yankusu ala aqibaihi sai kawai suka ga afke gashi nan yana ja da baya da baya wa yattaki bi yadayhi kuma yana kai kariya da hannun shi haka tamkar wani abu yana bin shi faqalu sai suka ce malaka ya abal hakam me yasa ne ka kuma kai abal hakam haka alkunya shi take kala sai ya ce inna baini wa bainahu la khandaqan wani rami ne tsakanina da shi min narin na wuta wa haulan da kuma abubuwan tsoro a cikin wutar wa ajniha sannan da mala'iku masu fuka-fukai faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya ce laudana minni wallahi da ya matso kusa da ni lahtaqafatul mala'ikatu da mala'iku sun gutsutsura shi uduwan uduwan gaba gaba sallallahu alaihi wa sallam abinda zaka ce ko wannan kissar ko kissar raƙumi ta bin bashi wadda duk ta rigayi wata ba ta kamata ta koya mai hankali ba amma bai ɗauki darasi ba abu jihal kenan kuma gobe ma sai ya kuma jibi ma sai ya kuma wannan ana son a nuna maka asalin ƙiyayya ce ta gaba da gaba da fito na fito kuma abin takaicin shi ne wanda duk ya fi nuna wa addinin musulunci ƙiyayya sai allah maɗaukakin sarki ya yi maganin shi daga baya dan shi ya zo ya musulunta ikrimatu ibn abi jahal sai musulmi suka zo suna cewa ikrimatu ibn aduwillah sai manzo Allah ya ce a dan me za ku ce ikrimatu dan aduwillah ai kuma yanzu kun cutar da dan ku kira shi da sunan da yake so ikrimatu dan abi jahal ai kuma sai fahimci cewa to musulunci yana fada da babana kuma ni na musulunta kuma yana fada da ni menai ni kuma na haka sai annabi